بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na alhamis wacce ta daidai da sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da sittin da biyar daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiyya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allama almuhaddiful mufassir abu abdurrahman alalbani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi rahmatullahi alaihi idan ba mu manta ba mun shiga karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imrana suratu Ali Imrana sura ce da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira daga Makka ya bar ta zuwa Madina mana sura ce madaniya sura ce da take ɗauke da ayoyi ɗari biyu kuma sura ce da kusan rabinta ta sauka ne saboda ba da amsa da tattaunawa game da waɗannan kiristoci na garin Najran. waɗanda suka yi tafiyayya suka shigo madina don su haɗu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama su tattauna su yi bayani game da abin da wato asalin yake tafe da su na wato asalin jayayya game da abin da ya shafi annabi isa da mahaifiyar shi wato asalin maryam mun ji cewa kuma wannan sura ɓangaranta na biyu ya tattauna game da matsaloli na aikin hajji da hukunce-hukuncen zakka da abin da ya shafi jihadi a inda wannan sura ta tattauna bayani game da yakin badar da yakin uhud da sauran yaƙoƙi waɗanda ta yi ishara zuwa gare su kamar yadda wannan sura ta yi ishara zuwa ga halaye da munafukai suka samu kansu a ciki a zamansu tare da musulmi a garin madina idan ba mu manta ba a jiya mun kwana a aya ta bakwai daga cikin jerin giyar ayoyin wannan sura faɗin Allah huwa allazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat har zuwa ƙarshen wannan aya mun fassara ta kuma mun ɗauko bayanai game da ita a jiya sai lokaci ya ƙure idan ba ku manta ba a jiya akwai shimfiɗa da na yi mana game da wannan ayar manya-manyan shimfiɗu guda biyu shimfiɗa ta farko bayani game da menene ma'anan at-ta'awil mun ji at-ta'awil a harshe na malaman shari'a akan faɗe shi a nufi ɗayan abubuwa guda uku abu na farko shine maida ko kuma yadda al'amari yake wato asalin bayyana a bisa haƙiƙanin shi mana idan aka baka labari to ƙarshen wannan labarin mana me zai biyo baya na abin da aka baka labari na gazgatawa ko ƙaryatawa wannan ita ce ma'ana ta farko kamar yadda malamai suka ce haƙiƙatu ma ya ulu ilaihi al'amuru ma'ana ta biyu wato shi ne tafsir ko at-ta'awilu bi ma'anar tafsir wal bayan ta'awili yakan zo da ma'ana ta tafsiri yakan zo da ma'ana ta bayani to sannan sai ma'ana ta uku da ta'awili yakan zo da ita musamman a istilahi na malaman usul shine wato kawar da lafazi daga zahirin shi tare da amfani da wani dalili ingantacce akan wannan al'amari wanda yake iya ba da dama a kawar da wannan lafazi daga hakikanin shi to bayani game da at-ta'awilu dinnan da shimfiɗa da muka yi wannan shine zai ba mu damar mu fahimci wata gaba a cikin wannan ayar da za mu zo mu tattauna ta da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amma fa'amman lazina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitna wabtiga a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah lahalin ba wanda ya san ta'awilin shi wato almutashabih hakikanin ta'awili sai Allah to kaga a daidai lokacin zamu alakanta maka wannan lafazi na at-ta'awil da ɗaya daga cikin ma'anoni guda uku da muka gabatar da ambaton su a jiya ina fata an fahimta to sanin shimfiɗa ta biyu wacce in ba ku manta ba a kanta ne a yau zamu tashi shine bayani game da al-muhkam da al-mutashabih menene al-muhkam menene almutashabih sanin waɗannan na da alaƙa da bayanan da muka ajiye game da lafzut ta'wil to sa'an nan fahimtar wannan ayar na da alaƙa da waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda muka sanya su a matsayin shimfiɗa da sharar fage kafin mu ɗora mu ci gaba za mu buƙaci malam ya maimaito mana wannan ayar mu karanta ta mu fassara ta sa'annan sai mu dora mu ci gaba da bayani daga inda muka kwana a jiya muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci me Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما شاء
Allah ta'ala ya ce, Huwallazi an zala alaikal kitaba, Allah shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka wato Alƙur'ani. Minhu daga cikin waɗannan ayoyi na Alƙur'ani ko wani sashe na Alƙur'ani akwai ayatun muhkamatun, akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat, ayoyi tsararru. waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki ya kyautata su ya tsara su ya shirya su hunna ummul kitab waɗannan ayoyi muhkamat su ne waɗanda suka fi yawa a cikin alkur'ani su suka fi yawa a cikin littafi wa ukharu mutashabihat sa'annan akwai wasu waɗanda suke mutashabihatun ne wato suna da kamanceceniya da junansu ta fuskar lafazi haka ta fuskar ma'ana Allah ya ce fa'amman lazina fi qulubihim zaighun amma kaga waɗanda yake akwai karkata a cikin zukatansu azzaigu ai mailun an istiqama suna da karkata sun karkace wa istiqama sun tafi zuwa ga kafirci ko san rai ko bid'a irin waɗannan fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibiyar waɗannan ayoyi waɗanda suke da wato asalin aka siffanta su da attashabu ko kuma mutashabe ayoyin da ke cikin alkur'ani waɗanda suke mutashabe suna bibiyar waɗannan mutashabihi ne ibtigha alfitna saboda manufar su fitini al'umma su fitini musulmi su raba su da addininsu su saka musu shakka game da Allah game da addinin Allah wabtiga a ta'awili kuma manufarsu ta biyu ita ce don karkatar da ma'anar ayoyin Allah don tawilin ayoyin wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah alhalin babu wanda ya san haƙiƙanin ta'awilinsu sai Allah warrasikhuna fil ilmi malamai waɗanda suke masana ilimi ya ƙuluna za ka ji suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi wannan littafi muhkam ɗin shi da mutashabih ɗin shi kullum min indi rabbina dukkansu daga gurin ubangijinmu suke don haka mun yi imani mun yadda da su kaga anan sai Allah maɗaukakin sarki ya bautar da musulmi game da muhkam da muhkamat sai ya bautar da su da imani da kuma ɗauka su yi aiki da su amma game da mutashabih sai ya bautar da su game da imani su yadda cewa daga gurin Allah wato suke gaba ɗai Allah sai ce wa ma ya zakaru babu mai wa'azantuwa ya ji wa'azi, wa'azi ya ratsa shi ya yi ta'asiri a tattare da shi illa ulul albab sai waɗanda suke ma'abota hankula. Duk wanda za a yi mishi wa'azi, ya kunnan uwar shegu ya yi gaba, ishara ce akan akwai motsuwa, akwai alama ta bankaura tattare da shi. Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu. A jiya mun gabatar da bayani game da. wato asalin shimfiɗa ta farko kamar yadda muka faɗi shine lafazi na at-ta'wil mun ji cewa at-ta'wil yana ɗaukar ma'anoni guda uku ma'ana ta farko haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amr wannan ma'ana ta farko ita ce ma'anar da galibin ayoyin alqur'ani suka zo da ita galibin ayoyin alqur'ani suka zo da ita to sana akwai ma'ana ta biyu da at-ta'awilu yakan ɗauka wannan ma'ana ita ce at-tafsir wal bayan wato tafsiri da bayani to sana akwai ma'ana ta uku wacce wato asalin wannan lafazi na at-ta'awilu yakan ɗauka wato shine sarful lafzi an zahirihi bi dalilin fi nafsi al-amri yadullu alaihi wato a kawar da lafazi daga zahirin shiga asalin lafazin abin da nassi na alkur'ani da sunna ya zo da shi sai a kawar da ma'anar wannan lafazi daga zahirin shi ta hanyar kawo wata ma'ana da za a fassara lafazin da shi wanda wannan ma'anar ta zo a nassi a dalili ingantacce kuma ta zo da bayani game da wannan wato asalin lafazi a yau za mu yi bayani game da al-muhkam wal mutashabih asali abinda ake nufi da al-muhkam a harshe na larabci shine tsarawa wato abinda aka tsara wato daga al-ihkamu ne al-ihkamu shine abinda aka tsara abinda aka kyautata abinda aka shirya shi ina fata mun fahimta idan muka kalli wannan ma'ana ta lugha Ƙur'ani gaba ɗayan shi tsararren littafi ne, haka Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari a farkon suratu Hudu. Allah ya ce, Kitabun uhkimat ayatuhu. Alƙur'ani littafi ne da aka tsara ayoyin shi, kaga al'ihkamu a nan shi ne wato asalin kyautatawa da tsarawa da shiryawa wato asalin yadda ya kamata. to sa'annan abinda ake nufi da almutashabih a lughal arabiya ko kuma a harshen larabci shine at-tamathul at-tamathul kamanceceniya ash-shay'u alladhi yushbihu ba'dahu ba'dha abinda sashen shi ke kama da sashi to wannan abin ana kiran shi da al-mutashabih abin da ya faru a tsakanin wannan da wannan ta kamanceceniya sai a kira ta da attashabuh ina fata mun fahimta attashabuh game da alqur'ani nau'i biyu ne akwai attashabuh al-lafzi sannan akwai attashabuh ghairul lafzi attashabuhul lafzi wannan malaman haddar alqur'ani sun fi bada kula game da shi ayoyi waɗanda suke mutashabihat mutashabihatun fil lafzi ayoyin da suke kama da juna ta fuskar lafazi kissoshin alqur'ani zaka ji ayoyin suna kama da juna haka ma ayoyi waɗanda suke ba na kissoshi ba ayoyi na hukunce-hukunce da ayoyi waɗanda suke na aƙida da sauransu idan ka bibi alqur'ani zaka ga akwai ayoyi waɗanda alarammomi suke ba da kulawa game da kiyaye su saboda suna da kama da juna rashin kiyaye su zai iya sabbaban maka da samun rikici a cikin haddarka da tilawarka ina fata an fahimta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban jama'a guda nawa ce a qur'ani kaga tana da yawa kaga ash-shay'u alladhi yushbihu ba'dahu ba'dha at-tamathul ina fata mun fahimta wailun yawma idhil lil mukaththibin kaga wannan at-tashabuhu al-lafzi wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin kaga at-tashabuhu al-lafzi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da sauran ayoyi makamantan waɗannan kaga waɗannan su ne ake kira da at-tashabuh al-lafzi ina fata mun fahimta to sa'annan akwai at-tashabuh ghairul lafzi wato kamanceceniya da ayoyi na alkur'ani sukan yi da junansu ba ta fuskar lafafi ba sai dai ta fuskar bayani na hukunce-hukunce ko ta fuskar kissoshi na alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin annabawa game da shi ka ɗauki misalin kissar annabi Musa za ka ga Allah ya ba da labarinta ya yi ishararta a cikin wato asalin suratul a'la a ƙarshen wannan sura amma Allah ya yi ishararta a nan ne biktisarin a taƙaice ta hanyar ya yi ishara zuwa ga Musa da littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mishi da annabi Ibrahim da littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mishi inda Allah ya ce suhufi Ibrahima wa Musa kaga anan kana da buƙatar jin to wai waye Musa menene tarihin shi cikin wasu mutane Allah ya aiko shi da Allah ya matsa gaba suratul nazi'ati sai ya ba da labarin kissar shi amma a takaice don haka ana matsawa sama Allah yana buɗe wato kissar yana faɗaɗa ta yana tsawaita ta ina fata mun fahimta Allah ya ba da labarin fir'auna ba a aya ɗaya ba ba a sura ɗaya ba a cikin alkur'ani to kaga waɗannan kissoshi na annabawan Allah to za ka ga sashensu yana kama da sashi a fuska ta ba da labari ina fata mun fahimta to waɗannan ayoyi waɗanda suke kama da juna ta fuskar ba da labari da fuskar bayyana hukunce-hukuncen alkur'ani waɗannan ayoyi ana iya kiransu da almutashabih abin da ke faruwa na kamanceceniya a tsakaninsu ana iya kiran shi da attashabu attashabu bi ma'anar tamaful ina fata mun fahimta na daga ayar da ke ishara zuwa ga haka ayar da Allah yake faɗi a suratu zumar Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal haditha kitaban mutashabihan masaniya Allah shi ne wanda ya saukar da littafi littafi wanda yake ɗauke da labari mafi kyau mafi tsari mafi daɗi kuma littafi ne wanda yake kama da juna sashen shi yana kama da sashi kitaban mutashabihan masaniya ina fata mun fahimta da haka alkur'ani littafi ne wanda yake mutashabi to kaga waɗannan ma'anoni guda biyu da muka bayyana game da almuhkam da almutashabih gaba ɗayansu ma'anoni ne waɗanda suke na lugha waɗanda ayoyi na alkur'ani suka zo don su zama shaida a kansu ina ma'anar almuhkam da almuhkamat ina ma'anar almutashabih da mutashabihat waɗanda suke cikin alkur'ani maganganun malamai sun saba game da fassarar almuhkam da almutashabih waɗanda suka zo a cikin alkur'ani malamai sai da suka yi maganganu sama da goma sha ɗaya goma sha ɗaya haka malamai suka yi waɗannan maganganu ka yi ƙoƙari ka ɗauki littafin babban malami al'imamu zarkani littafin shi mai suna manahilul irfan fi ulumil qur'an a daidai gabar da ya ware don ya tattauna bayani game da almuhkam da almutashabih zaka ga haka sannan ka ɗauki littafin babban malami a sheikh manna'il qattan littafin shi mai suna mabahith fi ulumil qur'an shi ma yayi bayani game da haka to sannan ka ɗauki littafin tafsiri mafi girma tafsirin babban malami al-imam ibn jarir al-tabari ya hikaito waɗannan maganganu da malamai suka yi gaba ɗaya mato sabani ne ya faru tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da menene tafsirin mutashabih menene tafsirin muhkam kokarin sanin wannan tafsiri na al-muhkam wal muhkamat da al-mutashabih wal mutashabihat wannan shine zai ba mu dama ta masaniya game da shin malamai suna iya sanin wato asalin al-muhkamat suna iya fahimtar ta'awilin shi ko ko ba su iya fahimtar ta'awilin shi malamai maganganu mafi girma cikin waɗannan maganganu masu faɗi da suka yi sun taƙaito maganganu ne guda hudu don haka zan faɗa mana su sannan zan yi ƙoƙari na alaƙanta mana waɗannan maganganu da waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya da muke ƙoƙarin bayyana ma'anarta Allah maɗaukakin sarki kai mana gudunmawa malamai suka ce waqtulifa fi tafsiril mutashabih wal muhkam ila aksara min tis'ati aqwalin malamai sun yi sabani game da menene fassarar mutashabih menene fassarar al muhkam sun yi maganganu sama da guda tara sai dai ahammuha maganganu waɗanda suka fi ƙwari waɗanda suka fi ba da ma'ana maganganu ne guda hudu magana ta farko wasu malamai suka ce abinda ake nufi da almuhkam huwal bayyinul wadih allazi la yaftaqiru ila bayani ghairihi suka ce muhkam shine abin da yake a fili wanda yake a sarari wanda baya buƙatar wani abu wani nassi ko wani aya ko wani hadisi baya buƙatar sai wani an gayyato shi daga waje yayi sharhin shi da bayanin shi waɗannan suka ce shine al-muhkam al-mutashabih dake kishiyantar irin wannan muhkam din suka ce shine ma la yatabayyanu al-muradu min lafzihi shine abinda ba a fahimci manufar lafazin shi ba ma'ana lafazin shi me yake nufi ba a fahimta ba waɗannan suka ce shine almutashabih kaga wannan kace ayoyi na alhalal wal haram da ayoyi na al-ahkam wat tashri'at da ayoyi na al-aqaid gaba ɗaya sun shiga cikin qismul muhkamat a wannan bangaren ina fata mun fahimta to sa'an nan ayoyin nan na farkon surorin alkur'ani kaga waɗannan ayoyi da makamantansu sai a ce su ne mutashabe a bisa wannan ma'ana ta farko ko kun fahimta da kyau jama'a to yanzu mu ɗora wannan ma'ana ta farko game da faɗin Allah wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anonin mutashabihi sai Allah yanzu kaga in mun ɗauki mutashabi a matsayin waɗannan huruful muqatta'at alif lam mim hamim nun sad qaf da sauran ayoyi makamantan waɗannan kaga kenan sai mu ce wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin ta'awilun su sai Allah kaga sai ya zama ar-rasikhuna fil ilmi ba su yi tarayya da Allah gurin sanin ma'anar mutashabihi ba ko kun fahimta da kyau kuwa kaga alakar wannan ma'ana ta farko da ayar da muke karantawa kenan ma'ana ta biyu wasu malamai suka ce a al-muhkam huwa nasikh ayoyin da ake kira da al-muhkamat sune ayoyin da suka shafe ayoyin da aka shafe hukuncin su a Qur'ani a cikin alkur'ani akwai annasikh a cikin alkur'ani akwai almansukh akwai ayoyi da aka ɗage hukuncinsu akwai ayoyin da suka ɗage hukuncin waɗancan ayoyin waɗanda aka ɗage hukuncinsu to wasu malamai sai suka ce waɗanda suka shafe hukuncin waɗanda aka shafe annasikh su ne almuhkamat waɗanda aka shafe hukuncinsu su ne wato asalin almutashabih sune almansukhat ina fata mun fahimta yanzu misali game da takaba macen da mijinta ya rasu wacce za ta yi zaman takaba alkur'ani ya fara saukar da doka ta cewa za ta yi zama ne na shekara guda a matsayin adadin kwanaki na takaba da za ta yi daga baya sai allah maɗaukakin sarki ya ɗage wannan hukunci ya mayar da adadin kwanakin takaba ya zama wata hudu da kwana goma a ƙarƙashin wannan waccan ayar da take bayani game da takaba shekara ɗaya sai ta zama ita ce mutashabe an fahimta to sa'an nan sai ya zama ayar da ta ɗage hukuncinta wacce take bayanin wata hudu da kwana goma sai ta zama ita ce annasikh sai ta zama ita ce al-muhkam ina fata mun fahimta to kaga idan muka lura da ayoyi waɗanda aka ɗage hukuncinsu da waɗanda ake aiki da su a ƙur'ani suwa suka fi yawa jama'a kaga waɗanda ake aiki da su a ƙur'ani kenan da muhkam da mutashabih a bisa wannan ma'ana ta annasikh wal mansukh al-muhkamat sune hunna ummul kitabi kenan sune suka fi yawa a qur'ani mutashabih al-mansukhat sune suka fi karanci a cikin al-qur'ani ina fata mun fahimta har ma malamai suka ce ayoyin da aka dage hukuncin su a qur'ani keke da keke bibbab ba su wuce ayoyi kwaya uku ba a qur'ani kaga dai sai ya zama الناسخ المحكمات هن أم الكتاب المنسوخ المتشابهات sai ya zama su ne waɗanda suke ‘yan kaɗan ina fata mun fahimta to sa'an nan wasu malamai suka ce a ma'ana ta uku al-muhkam su ne ayoyi ko ayar da ba ta ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya ma'ana al-muhkam mala tahtamilu illa wajahan wahidan min at-ta'wil wato ayar da ba ta daukar fassara fiye da daya an fahimta wannan ita ce almuhkam a qur'ani yanzu da Allah maɗaukacin sarki yake cewa Allah ya daidaitu sama da al'arshi yanzu wannan ayar tana ɗaukar Allah yana ƙasa ne ba a sama ba kaga aya ce da take ɗaukar ma'ana ƙwaya ɗaya to sai suka ce irin wannan ayar ita ake kira da al-muhkam ina fata mun fahimta ayar da da ka faɗe ta to ma'ana guda take ɗauka ba ta ɗaukar wata ma'ana ta biyu balle ta zan tana warware ma'ana ta farko malamai suka ce wannan ita ce ko kuma su ne ma'ana ta al-muhkam wal muhkamat mutashabih a wannan ma'ana ta uku suka ce shine ma yahtamilu aksara min wajhin shine ayar da take daukar ma'ana ko fassara fiye da daya tana iya daukar fassarori biyu da ta gaskiya da kishiyarta ina fata mun fahimta to irin wannan su ne ake kira da al-muhkamat a cikin al-qur'ani al-mutashabih afwan al-mutashabih a cikin al-qur'ani ina fata an gane to mu auna waɗannan al-muhkamat da al-mutashabih a ma'ana ta uku game da ayoyi na al-qur'ani za mu tarar cewa al-muhkamatu ma la tahtamilu illa wajhan wahidan min at-ta'wil zaka tarar cewa su ne ummul kitab su ne suka fi yawa a ƙur'ani ina fata mun fahimta to sa'an nan mutashabih a wannan ma'ana za ka ga shi ya fi ƙaranci a cikin alƙur'ani ma'ana ayar da tana ɗauke da ma'ana ta gaskiya kuma tana ɗauke da wata ma'ana wacce take ba ta gaskiya ba kishiyar waccan ita ce mutashabih ɗin ina fata an gane za ka ga ‘yan kaɗan ne a cikin alƙur'ani kaga wannan ya yi daidai da irin misalin da muka ambata a jiya a sa'ad da waɗannan wato asalin kiristoci suke riya cewa ai isa ɗa ne na Allah don haka wani ɓangare ne daga cikin jikin Allah wani ɓangare ne na Allah sai suka kafa hujja da ayar alkur'ani da Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ai annabi isa dan maryam kalma ce ta Allah wato manzo ne na Allah kuma kalmar Allah ne kuma ruhi ne daga Allah kaga ruhi daga Allah sai suka ɗauki ma'anar ruhi daga Allah wani ɓangare ne na Allah kaga sai suka ce ɗa ne kenan na Allah kaga ma'anar wacce take ba ta gaskiya ba kenan to amma ma'anar ta gaskiya da ayar take ɗauke da shi sai a ce ruhi ne daga Allah ma'ana ruhi ne halitta ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta ina fata mun fahimta yanzu idan aka ce wane daga wane kaga yana iya ya ɗauki daga jikin shi a ce wane a ce fatimatu zahara daga manzon Allah kaga ta zama wani ɓangare na jikin shi kenan kaga ya yi daidai da faɗin annabi da ya ce ita daga gare ni take ina fata mun fahimta to sa'an nan kuma zai iya ɗaukar misali da abubakar zai ce ni daga manzon Allah nake kaga yana ɗaukar daga jikin manzon Allah yake ya zama wani sashe wani ɓangare na jikin annabi kaga baya nufin haka ina fata mun fahimta kenan sai ya zama wannan aya da waɗannan kiristoci suka yi hujja da ita aya ce mutashabih tahtamilul ma'anayain tana iya ɗaukar ma'ana biyu ɗaya ta gaskiya ɗaya kuma ba ta gaskiya ba ko kun fahimta jama'a to yanzu idan muka lura da ayoyin alkur'ani game da wannan ma'ana ta hudu game da almuhkamu muhkam din da ke daukar ma'ana daya bai daukar ta biyu balle ta uku da mutashabi din da ke daukar ma'ana biyu ko fiye da haka wata ta gaskiya wata ba ta gaskiya ba idan mun auna waɗannan da ayoyin alkur'ani kaga za mu tarar da almuhkamu a wannan ma'ana su suka fi yawa a qur'ani hunna ummul kitab ina fata mun fahimta mutashabih a wannan ma'ana su ne yan kaɗan bin nisbati lil muhkamati ina fata mun fahimta don haka kenan sai ya zama idan muka lura da dukkan waɗannan ma'anoni da malamai suka ambata game da fassara al-muhkam wal mutashabih za mu tarar cewa in ka ɗauki ma'ana ta farko ko ta biyu ko ma'ana ta uku da ta hudu za ka tarar da al-muhkamu shine dai yafi yawa a cikin alkur'ani ina fata mun fahimta hunna ummul kitabi wa ukharu sune mutashabihat din da suke kishiyantar al-muhkam Allah ya ce sune waɗanda suka fi karanci a cikin alkur'ani da wannan ne malamai suke cewa dukkan ayoyi waɗanda suke mutashabi to dole a mayar da ma'anarsu zuwa ga al-muhkam dole a mayar da ma'anarsu zuwa ga al-muhkam bari na ƙara yi mana misali musamman wannan misali na hudu ko kuma bayani na hudu da malamai suka yi game da almuhkam da almutashabih idan aka tambaye ka ya kai ɗan uwa aka tambaye ka shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san gaibi ko bai san gaibi ba ya san gaibi ko bai san gaibi ba ɗan uwa wace amsa za ka bayar bai san gaibi ba to amma ai a sa'ad da kake faɗin annabi bai san gaibi ba kana sane da akwai wasu da suka tafi akan annabi ya san gaibi to mece ce hujjarsu da me suka dogara menene madogararsu za ka ji aya ce ta alkur'ani madogararsu wata aya ce mutashabiha wacce tana iya ɗaukar ma'ana ta gaskiya kuma tana iya ɗaukar wata ma'ana wacce take akasin ta gaskiya ɗin idan ka tambaye shi ya san gaibi ko bai san gaibi ba zai ce maka ya san gaibi shi ka ce annabi ya san gaibi sai ya ce ya san gaibi me dalili sai ya ce ai Allah ya ce a cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah shine masanin gaibi alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi kaga ma'ana ta gaskiya kenan fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah bai bayyanar da wannan gaibi da ya sani ga wani cikin bayin shi kowaye sai ce illa manir min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzan Allah cikin manzannin Allah sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzannin Allah sai wannan kajiya ce da kai to kai baka yadda Allah ya yadda da manzon Allah ba wace amsa za ka ba shi in ya tambaye ka Allah ya yarda da manzon Allah haka ne sai ce to kaga Allah ya yarda da annabi don haka ya shigar da shi cikin waɗanda ya buɗa wa suka san ilimin gaibi yanzu ka ji ɗayar ma'anar ta biyu kenan kaga yanzu kenan wannan ayar ta ɗauki waccan fassara ta gaskiya ba wanda ya san gaibi sai Allah to kuma sai ya tafi zuwa ga wata fassara cewa akwai wani ya san gaibi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayar mutashabiha ce misali idan ka ce za ka yi jayayya da shi za ku ɓata lokaci za a yi asaran kalmomi za a yi asaran jimloli bar shi akan e ayar tana nuni akan annabi ya san gaibi ce da shi ya kawo maka wata ayar da ke nuni akan annabi ya san gaibi ka ce da shi ya kawo maka wata jama'a ba za ku tsaya a matsayinsu ba ku kawo wata aya da ke nuni akan annabi ya san gaibi duk da ku ba ku yadda ba dama mana ba za ku tsaya musu a matsayin lauyoyi ba za su bincika ƙur'ani gaba ɗai ba za su samu wata aya ba amma kai kana da ayar da ke tabbatar da ma'anan nan ta farko ta gaskiya ta cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كاغا آية تفرقو آية تبي سورة هود سورة الأنعام التي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك كجي لفظ ولا أعلم الغيب يزوان اللفظ يحتمل أكثر من معنى wala a alamul ghaiba kaji aya ta biyu suratu hudu Allah ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a alamul ghaiba wala aqulu inni malak can wala aqulu lakum inni malak an'am ta uku a hudu wala aqulu inni malakun Allah ya ce قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أتكين أعراف ألا يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء yanzu kaga nan take ka kawo mishi ayoyi guda biyar muhukamatun hunna ummul kitabi sai zama wacce ya kawo ɗaya ba ta da ta biyun ta balle ta uku sai ta zama wa ukharu mutashabihatun ku kun fahimci misalin da kyau Allah ya ce fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun amma kaga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu akwai karkata zuwa ga kafirci karkacewa istiqama zuwa ga kafirci akwai karkata zuwa ga bid'a akwai karkata zuwa ga san rai Allah ce fayattabi'una ma tashabaha minhu sai kaga suna bibiyar ayoyi waɗanda suke da tashabuhi yanzu ku kalli yan bid'a duk ina suka bar waɗancan ayoyin da suke muhukamat suka makalewa wannan mutashabihi din ina tunanin su yake wanda kaga a tsari na ilimi fa ko a tsari na tattaunawa ya hukunta idan har za su ɗauki mutashabihi to sai sun ba da amsar waɗancan muhkamatu ɗin don wannan shine tsari na tattaunawar ilimi kaza bid'a kaza sunna waɗannan sun yi jayayya sai wannan ya kawo dalilai da yake ganin dalilai ne a gurin shi akan sunnancin abin wannan ya kawo dalilai da yake gani dalilai ne a gurin shi akan bid'ancin abin to idan ka ce kaza bid'a ne da dalilanka to sai ka ba da amsar dalilan abokin tattaunawarka in ka ce kaza sunna ne ka kawo naka dalilan sai ka ba da amsar dalilan abokin tattaunawarka wannan wannan wato tsari na ilimi ya hukunta haka ka tambayi dan bid'a sa'ad da ya riko da ayar nan kwaya ɗaya jallin jal kwaya ɗaya kamar sabon gemu jama'a e kasan sabon gemu bai da yawa ina fata mun fahimta sai ya bar waɗancan mutashabihi ɗin ce da shi ya ba da amsa game da waɗancan ayoyin bai da wani ilimi da zai ba da amsa jama'a wallahi bai da shi sai dai kwatance sai buga misali to ai in kaza to baka ganin kaza to ai kaza iri kaza ne sai ka ji haka suke cewa ai gaibi mataki mataki ne ai nau'i nau'i ne ai ya kasu kashi kaza kaga ai abin da ke aljihu na ma gaibi ne a gurinka kaga kenan na san wani gaibin da baka sani ba to kaga kaza kaga kwatancen da suke yi kenan amma ina hujja da alkur'ani da sunna da abin da aka nakalto daga malaman farko babu babu ko kun fahimta da kyau jama'a fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su bibi ayoyi waɗanda suke masu rikici kaji abin da waɗannan kiristoci na najrana suka yi kenan kullum ina so na rika alakanta mu da dalilin saukar waɗannan ayoyin don kada mu nausa mu tafi daji kun fahimta da kyau shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا cewa aka duk abin da kuka bauta ma ku kiristoci gunki ne da ku da su za a haɗa ku gaba ɗaya a ku zama makamashin wuta innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha wariduna sai kiristoci suka ce yanzu kuna nufin hadda isa da muke bauta ma shi ma zai shiga wuta kun fahimci jayayyar da suka yi Allah sai ce walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasidduna wa qalu har ma cewa suke a alihatuna khairun am huwa shin gumaka suka fi alkhairi ko isa tsakanin isa da gumaka suwa suka fi alkhairi sai a ce a ta fuskar bauta wa wani Allah duka matsayin ɗaya ne bautar isa shirka ne haka bautar gunki da saniya da sauransu ina fata mun fahimta amma da aka bauta wa isa ya karɓi bautar ya yadda da ita to kaga sai a ce ba shi daga cikin innakum wa ma ta'buduna min dunillah da ku da abin da kuke bauta wa koma bayan Allah a ranar alkiyama hasabu jahannama za ku zama kirare da makamashin wutar jahannama ina fata mun fahimta Allah sai ce ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka misali da Isa ba sai dan jayayya da gaddama balhum qaumun khasimun dama mutane ne masu jayayya mutane ne masu gaddama Allah sai ce in huwa illa abdun ai isa ba wani bane da ya wuce bawa ne na Allah an amna alaihi muka yi mishi ni'ima muka bashi annabta muka aiko shi a matsayin manzo muka bashi littafi injila wa ja'alnahu hudan ko masalan libani isra'il kuma muka sanya shi ya zama abun koyi ga banu Isra'ila. Yanzu kaga wannan ayar tana ƙara raddi ga waɗancan Kiristoci na Najirana game da ta'alluquhum bil mutashabi. Mana wannan yana nuni akan na daga cikin usul na Kiristoci, wato ƙa'idodi na addini, da ƙa'idodi na addinin Yahudawa. da ƙa'idodi na addinin duk wani ɗan bid'a shine at-ta'alluqu bil mutashabih makalkalewa mutashabih makalewa nasi mai rudani ina fata mun fahimta a madadin ya ɗauki wannan nasi ya mayar da shi zuwa ga muhkam sai ya makalewa mutashabih ina fata mun fahimta Allah ya ce fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna dan neman fitinar musulmi wabtiga ta'wili kuma dan ta'wili dan karkatar da haƙiƙanin ma'anar ayoyin Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhalin ba wanda ya san ta'awilin su sai Allah to yanzu mu ɗauki waɗannan wato fassarori guda hudu da muka yi game da almuhkamu wal mutashabih mu kalli wato asalin ma'ana ta farko da muka ce almuhkamu huwa albayyin alwadih alladhi la yaftaqiru ila ghayrihi wal mutashabih ma la yatabayyanu almurad min lafzihi yanzu anan malamai sun san almutashabih a bisa ma'ana ta farko ko kun fahimta da kyau kuwa kaga daga cikin misalin mutashabih akwai waɗannan ayoyi alif lam mim da sauransu yanzu malamai sun san waɗannan kaga sai mu ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anar su da ta'awilin su haƙiƙa sai Allah warasikhuna fil ilmi su kuwa malamai yaquluna cewa suke amanna bihi mun yi imani ba mu sani ba amma mun yi imani mun sallaba kullum min indi rabbina ina fata mun fahimta kenan kaga a bisa wannan ma'ana waɗannan wato asalin malamai ba su san ta'awilin mutashabihi ba mu ɗauki fassara ta biyu ta al-muhkam an-nasikh al-mutashabih al-mansukh malamai na iya fahimtar al-nasikh da al-mansukh ko ba su iya fahimta suna iya fahimta to yanzu kaga kenan sai a tafi zuwa ga waɗancan da suka ce malamai suna sanin mutashabih mutashabih bi ma'anan nasikh wal mansukh da haka sai fassarar ayar ta zama wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi kun fahimci fassarar ba wanda ya san ma'anar sai Allah da ma'abuta ilimi ma'anar ne almutashabih bi ma'anan nasikh wal mansukh ina fata mun fahimta mu ɗauki ma'ana ta uku ta almuhkam wal mutashabih a inda muka ce almuhkam ma la yahtamilu illa wajahan wahidan min at-ta'wil abinda bai ɗaukar fuska fiye da ɗaya gurin fassara mutashabih ma yahtamilu aksara min wajihin zai iya ɗaukar ma'ana kaza kuma zai iya ɗaukar ma'ana kaza malamai na iya sanin wannan ko ba su iya sani jama'a kenan sai ya zama fassarar ayar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warasikhuna fil ilmi ma'ana kaga da ma'ana ta biyu kenan to sannan ma'ana ta uku inda muka ce al-muhkamu ma urifa al-muradu minhu wal mutashabih ma sta'sara Allahu bi ilmihi ka qiyamis sa'a yanzu kaga wannan ma'ana babu wanda ya santa sai Allah ina fata mun fahimta abinda Allah yake bantu ya kadaitu da sanin shi kamar tashin alkiyama yaushe ne zai faru hatta annabawa ba su sani ba yaya haƙa'iq na siffofin Allah suke kaifiyatuha yaya suke haƙiƙatan kaga la yu'lamu haqiqatuha illallah kaga wannan mastasar Allah bi ilmihi kaga sai ya zama a bisa wannan ma'ana wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ba wanda ya san ma'anar su sai Allah warasikhuna fil ilmi su kuwa malamai cewa suke amanna bihi mun yi imani duk da ba mu sani ba ina fata mun fahimta bar ne mana misali na san abin zai ƙara fito mana a fili jama'a Allah yana da hannu ko bai da hannu yana da fuska ko bai da fuska muna iya fahimtar ma'anar fuska da hannu ko ba mu iya fahimta kaga muna iya fahimta to amma yaya haƙiƙanin kaifiyar yadda hannun Allah yake akwai wani malami da yake iya sani to kaga idraku kaifiyatuha wa haqa'iquha kaga wannan babu wanda yake iya sani sai Allah don haka kenan waɗannan su ne mutashabi allazi ta'asara Allah bi ilmihi subhanahu wa ta'ala kaga a ƙarƙashin wannan wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anar su haƙiƙa sai Allah madaukakin sarki kun ga yanzu kenan a bisa waɗannan maganganu hudu da malamai suka yi game da bayanin muhkam da mutashabi an yi raba daidai ma'ana ta farko da ta ƙarshe la yu'lamu haqiqatuha illa Allah kaga sai ya zama ma'anar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah inda zaka tsaya a daidai waƙafin nan na sunan Allah sai ya zama alwaqaful lazim waƙafi ne na dole ka tsaya a nan gurin duk saurinka duk tilawarka duk arrammancinka duk tahajjud ɗinka to lallai in ka zo nan sai ka tsaya saboda wata mimun ce lankwasashiya a gurin mimun ɗin da ba ta alkalbu ba an gane ka san mimun ɗin alkalb da kuke kira da al-iqlab ko ita mimun ɗin shi ai a tsaye take ai to ita wannan mimun ɗin a kwance take malamai suka ce mimun ce ta dullo alal waqfil lazim tana nuni akan dole ka tsaya a nan fayakunu ma ba'ada ha isti'nafun sai ya zama bayan mimin din to sabuwar magana ce kun fahimta da kyau wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anar su mutashabihi sai Allah to maganar ta cika sai sabuwar magana warasikhuna fil ilmi su kuwa malamai kaga mubtada ne kenan ya na amanna bihi cewa suke mun yi imani da shi kullum min inda rabbina kaga ma'ana ta farko da ta ƙarshe kenan ma'ana ta biyu da ta uku kaga na tsakiya kenan su kuma kenan malamai na iya fahimtar mutashabi mutashabih bi ma'ana an-nasikh wal mansukh mutashabih bi ma'ana ma yahtamilu aksara min wajihin kaga malamai na iya sanin wannan to sai ya zama wato waƙafin nan na sunan Allah sai ya zama ba alwaqful lazim bane sai ya zama alwaqfut tam ne wal jumlatu allati ba'daha muta'alliqatun lima qablaha sai ya zama wawun din anan wawul aqfi ce a sa'ad da a can wawun ce ta al-istinaf wato a can wawun ce ta sabuwar magana a nan kuma wawun ce ta al'abafu wato wawun ce allati tufidu mutlaqil jam' lima qablahu wa ma ba'dahu wanne ne ma qablahu shine ismul jalala menene ma ba'dahu shine ar-rasikhuna fil ilm sai zama fadin Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم واو دين سي تزما واو العطف الراسخون معطوف على المرفوع اسم الجلالة ومعطوف على المرفوع مرفوع كما yadda muka yi bayani a jiya ina fata mun fahimta to amma malamai jumhur sai suka tafi musamman cikin sahabbai jama'a daga cikin su akwai Aisha da Ibn Abbas da Ibn Mas'udin da manya-manyan malamai an rammomi irin su ubayyu ɗan ka'ab suka tafi akan cewa ba wanda ya san mutashabihi sai Allah kaga sai a ce a bisa ma'ana ta farko da ta ƙarshe kenan ina fata mun fahimta kuma wannan ita ce fatawar mafi yawancin tabi'ai tabi'ai mafi yawanci akan ta suke sai ƴan kaɗan da ba su wuce ƙwaya biyu ba ina iya tunawa akwai mujahid sannan akwai mai yake da suna malar rabi'u rabi' ibn anas waɗannan su ne kaɗai suka tafi akan cewa ai malamai sun san mutashabi ina fata mun fahimta waɗannan su ne bayanan da na so ne mana game da abin da ya shafi al-muhkam wal mutashabi yanzu kun fahimci alakar waɗannan bayanan da alakar at-ta'awilu da alakar ma'arifatur rasikhina fil ilmi ma'arifatuhum bil mutashabihi wa adamu ma'arifatihim bihi kun gane alakar waɗannan abubuwan guda uku to wannan ayar gaba ɗaya tana ɗauke da su kaga ayar nan tana da matsayi kenan jama'a cikin musulunci aya ce mai faɗin ma'ana ina fata mun fahimta sannan wannan ayar na nuna mana ashe makalewa mutashabi to wannan ɗabi'a ce ta kiristoci ɗabi'a ce ta yahudawa gata wasu suna da'awar su musulmi ne amma gashi su ma suna makalewa mutashabe kaga sun ɗabi'antu da da'abul yahudi wan nasara na fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimaka jiya ne mana alkawari cewa akwai wasu 'yan maganganu da zan karanto mana daga cikin tafsirin al-imam al-qurtubi waɗanda suke da alaƙa da wato wannan aya al-mutashabih da al-muhkam don haka a yanzu jama'a zan karanto mana su insha Allahu ta'ala gashi zan karanto daga tafsirin al-imamul qurtubi a cikin juz'i na biyar daga wato asalin shafi na ashirin zuwa shafi na ashirin da hudu shafi na ashirin zuwa na ashirin da hudu gashi ta haƙiƙin الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي sannan maba'a ta mu'assisatul risala ita ce ta buga littafin juz'i na biyar na littafin aljami'u li ahkamil qur'an muna faɗin waɗannan ne saboda musamman waɗanda za su saurari waɗannan karatuttuka a cikin kasusuwa da kafofi na yada bayanai na zamani don wato asalin sa iya bibiyar su a cikin kasusuwa Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu gashi ina karantowa daga shafi na ashirin a ƙarƙashin mas'ala ta uku a inda al'imamul ƙurɓubi ya ce as-salisa mas'ala ta uku rawal bukhariyu an sa'id ibn jubairin kala kala rajulun libni abbasin inni ajidu fil qur'ani ashiya takhtalifu alai kala ma huwa kala قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقال ولا يكتمون الله حديثا وقال والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا في هذه الآية وفي النازعات أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا إلى قوله طائعين فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى الإمام البخاري ne jama'a ya ruwaci hadisi gashi a cikin sahih din shi a cikin babu tafsir babu tafsiri surati fussilat gashi a juz'i na takwas shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar tare da fatuhul bari bukhari ya ruwaci wannan hadisi wannan asari daga tabi'i sa'idu dan jubairin sa'idu ya ce kala kala rajulun libni abbasin wato sa'idu ɗan jubairin almajiri ne na sahabi abdullahi ɗan abbas sa'idu ya ce wani mutumi ya ce da sahabi abdullahi ɗan abbas mana ya zo yana tambaya irin mutanen nan masu bibiyan ayoyi mutashabe shine alaƙar wannan karatun da karatunmu mutumin ya ce inni ajidu fil qur'ani ashiya'a takhtalifu alayya yace ni ina haduwa da wasu ayoyi da wasu irin abubuwa a qur'ani suna rikice mini suna hargitse min bani iya gane su qala sai ibnu abbas yace ma huwa wasu ayoyi ne mana yi jawabi a baka amsa eh saboda ibnu abbasin ya samu albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu Ahmad da sahihu Muslim annabi ya mishi addu'a hadisin sahabiya maimuna ita ta ruwaice shi annabi ya ce Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Allah a sanar da shi addini a fahimtar da shi addini kuma a bashi ilimi na fahimtar fassara da ma'anoni na alkur'ani kala sai wannan mutumi ya ce Allah ai yana cewa a ƙur'ani fala an saba bainahum idan aka busa ƙaho a ranar ƙiyama to babu dangantaka a tsakanin wato halittu ni ne wane ɗan wane wane shine ubana ni ɗan gidan wane ne fala an saba bainahum yawma idin a wannan rana wala ya tasa'aluna kuma ba za su tambayi juna ba ba wanda zai tambayi wani ina fata mun gane kaga anan an kore tambayar da za su yi wa juna an ce ba wanda zai tambayi wani ko wakala sai shi wannan mai tambaya ya ce to kuma gashi a wata aya Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sai sashensu ya fuskanci sashe suna tambayar juna can an ce ba za su tambayi juna ba nan kuma suna tambayar juna kaga kamar mutashabihi kenan mana shi ayoyin da yake bibiya kenan mana yanzu kenan ba rikici ba contradiction a cikin waɗannan ayoyin kuna fahimta da kyau kuwa kasan har yanzu akwai masu irin wannan dan za ka yi mamaki ba su haƙura ba waɗannan yahudawan makiran nan ba haƙura suka yi ba suka ce gashi a cikin ƙur'ani akwai contradictions kasan waɗanda suke dirasa akan comparative religion suna gano suna ƙwaƙulo contradictions ɗin da ke cikin bible ko wasu su ma sai suka miƙe suka ce ai a ƙur'ani akwai contradictions gashi can an ce wala ya tasa'aluna nan an ce ya tasa'aluna kuna fahimta bari ku ji bayani da jawabi da ibnu abbasin zai yi ya warware zare da abawa jama'a wakala mai tambaya ya ce to kuma ai gashi Allah ya faɗi a wani guri wala yaktumuna Allah haditha ba za su ɓoye wa Allah ba wani abu na maganganu da ayyuka da suka yi a duniya ba za su ɓoye ba bayyanawa za su yi kaga an ce ba za su ɓoye ba wakala ya ce to kuma gashi a wani guri Allah ya ce sai ka ji suna cewa wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah ya Ubangijinmu makunna mushrikina ba mu yi shirka ba ba mu kasance masu shirka ba kuma sun yi kaga kenan sun ɓoye a can Allah ya ce ba za su ɓoye ba nan kuma gashi sun yi shirka sun ɓoye kenan kamar akwai karo a ayoyin ko kun fahimta tambayar shi ta uku ya ce faƙad katamu fi hadhihi al-aya ma'ana gashi ai sun ɓoye a cikin wannan ayar a ayar can an ce ba za su ɓoye ba tambaya ta uku ya ce wa fin nazi'ati haka a cikin suratun nazi'at faɗin Allah da ya ce amis sama'u banaha ma'ana a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha Allah sai ya faɗi halittar wato asalin sama sannan sai ya ce wal arda sannan sai ya halicci ƙasa ba'da zalika bayan halittar sama kun gane kaga a wannan ayar an halicci sama a karan farko sannan sai halittar ƙasa ta biyo baya ko kun fahimta sai ya ce to amma kuma فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض سيفدا halittar sama sannan halittar ƙasa ko yace sannan sun makala sannan gashi a wata aya Allah ya ce a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين كوكم فهمت kaga can an gabatar da halittar sama ai ƙasa akan sama afwan ƙasa akan sama nan kuma an gabatar da halittar sama akan ƙasa ko kun fahimta da kyau ma'ana kamar akwai karo kenan a tsakani can an ce ƙasa aka fara sai sama nan kuma an ce sama aka fara sai ƙasa kaga kamar akwai karo wannan yana tambayar ibnu abbasin yace gashi fa zakara fi hadhihi khalqal ardi qabla khalqis sama' a wannan ayar sai Allah ya ambaci halitta ƙasa gabanin halittar sama a can kuma halitta sama gabanin halittar ƙasa kuma duka a ce ayoyin alkur'ani wakala can tambayar shi ta hudu sai ya ce kuma gashi Allah ya ce wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi gwani wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji mai gani sai ce fa ka annahu kana thumma madha ai kamar Allah a da ya taba kasancewa mai gafara da rahama mabuwayi da hikima mai ji da gani daga nan sai kuma waɗannan siffofi suka wuce yanzu babu su nan gaba ma babu su tunda kana Allah ya ce kun fahimci tambayar shi da yake ta rudani da hayaniya eh dan haka kai ma zaka ji wani zai zo maka da hayaniya ka natsu sahabi abdullahi dan abbasin sai ya natsu ya warware mishi gaba ɗaya ya bashi amsa ga amsar yace faqala ibn abbasin abdullahi dan abbasin yace fala ansaba bainahum fi nafkhati al-ula thumma yunfakhu fi as-suri فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون كاد أبو سات فرق دزائي أنا جي fala an saba bainahum to babu wani- wata dangantaka tattare da su mana babu cewa ni ne dan wane dan wane ma'ana sa'ad da ka zo mutuwa sa'ad da aka zo busan kaho na farko ina fata mun fahimta busar da ake kira wato asalin nafhatu sa'iq busa da in an yi kowa zai mutu nan fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna ayar kenan an fahimta sai yace summa fi nafhatil akhirah sannan sai a busa ta ƙarshe kaga busa ta tashin alƙiyama kenan kun gane aqbala ba'dhum sai sashen su ya fuskanci sace sashe ya tasaaluna suna tambayar juna kaji ma'anar waccan a nafhatul ula ma'anar wannan a an nafhatul thaniya kaji kowace ma'anar ta daban kofar ta daban kai ban kaura ne kai ka hada su guri daya ina fata an gane eh man ja'ala al-babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasidan ai wato kofofi biyu ne an nafhatul ula nafhatus sa'iq da an nafhatus thaniya ka karanta suratul zumar karshen ta zaka fahimci haka ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كاقا النفخة الأولى نفخة الصعق الله سيتي ثم نفخ فيه أخرى سيأي بوسى نبي نكرشي فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور أقرشان سورة وتؤثل القصص ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين نفتا من فهمتا كاد أمسى تفركو ابن عباس يتي وأما قوله ما كنا مشركين da faɗin Allah da ya ce wala yaktumuna Allah haditha suka ce ba mu kasance mushrikai ba a nan kuma Allah ya ce ba za su ɓoye wa Allah komi ba, ya ce, Ai, fa inna Allah ya li ahalil ikhlasi zunubahum, ai, Allah zai gafarta wa waɗanda suke da ikhlasi suka tsantsanta bauta ga Allah, Allah zai yafe musu zunubansu. Wa qalal mushrikun sai mushrikai su ma su ce, sai su ce wa junansu ta'alau to mu ma mu taho ku taho ina mu ina mu ku taho na mu ma mu kirkira mu ce makunna mushrikina mu ce Allah mu ma ba mu shirka ba ko kun fahimta mu faɗi wannan in ji mushrikai fa khatamallahu ala afwahihim sai Allah ya dode bakunan su fatantiqu jawarihuhum bi a'malihim gabobin su sai su rika furuci da ayyukan da suka yi da su a duniya hannunka yace ya taba kaza kafarka ta ce ta je guri kaza idan ka yi ce wallahi na ga kaza rana kaza lokaci kaza gaɓoɓinka su yi jawabi ina fata mun fahimta to a daidai sa'ad da suke jawabi suke shaida a kanka fa inda zalika urifa anna Allah la yuktamu hadisan sai su gane cewa fa to babu wani abu da za su boye wa Allah kaga wala yaktumuna Allah hadisa kaga a karan farko ne kun fahimta za su ce makunna mushrikina amma da gaɓoɓin jikinsu sun yi shaida a kansu shikenan kuma al'amarin sai ya asalin bayyana ba zai ɓoyu ga Allah ba ina fata mun fahimta kuma kuna ganewa ko jama'a yace wa inda hutu a wannan lokaci ne za ka ji an ce Allah ya ce rubama yawaddu allazina kafaru laukano musulmi na kafirai sai su ciza yatsa su ce kaico ina ma sun kasance musulmi a duniya ina ma sun shiga musulunci yasa jama'a duk wanda bai bi musulunci ba wallahi sai yayi da na sani a ranar alkiyama da haka kuma dole ne a tashi a yada da'awa ta musulunci Eh, ina fata mun fahimta wa khalaqallahu al-arda fi yawmayn kaji amsa ta uku Allah ya halicci ƙasa a kwanaki biyu thumma stawa ila sama sa'annan sai ya daidaitu zuwa ga sama ai ya nufeta ya nufi ya halitta ta kun fahimta fasawwahunna sab'a samawatin sai ya daidaita su suka zama sammai guda bakwai summa da hal arda daga nan sai Allah ya shimfiɗa ƙasa kaga halittar ta daban shimfiɗa ta daban kun fahimta ya halicce ta sannan ya halicci sama sa'annan sai ya shimfiɗa ƙasa fa akhraja minha alma'a wal mar'a Allah sai ya fitar da ruwa ya fitar da tsirrai daga cikin ƙasa wa khalaqa fiha aljibala wal ashjara wal akam Allah ya halitta duwatsu ya halitta bishiyoyi sannan ya halitta tsibirai da tuddai da ke cikin ƙasa wa ma bainahuma fi yawmain da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki biyu kaga kenan ya halicci ƙasa sai ya halicci sama sai ya dawo ya baje ta ya halicci abin da ke cikinta don haka ba wato kamar an yi wato kwan gaba kwan baya kenan ina fata mun fahimta malice fa zalika qawluhu wannan shine ma'anar fadin Allah wal arda ba'da zalika dahaha ƙasa bayan haka ai ba'da khalqis sama'i dahaha Allah sai ya shimfiɗa ta ba wai a lokacin ya halitta ta ba tuni dama ya halitta ta kafin sama amma shimfiɗa tafa sai da aka halicci sama ina fata kun fahimci ayoyin kenan babu tifka da warwara a cikinsu fahuliƙatil ardu wa ma fiha fi arba'ati ayyamin sai aka halicci ƙasa da abin da ke cikinta a kwanaki hudu kwanaki biyu na halitta ta cikamakin biyun da suka zama hudu na halitta abin da ke cikinta ko kun fahimta kaga kwanaki hudu ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين نفتم فهمت وخلقت السماء في يومين sai aka halitta sama a kwanaki biyu kaga in ka hada halittar sama da ƙasa a kwanaki shida fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi ko kun fahimta da kyau jama'a kaji amsa ta uku amsa ta hudu yace wa qawluhu fadin Allah kuwa da yace wa kana Allahu ghafurur rahima ya'ani samma nafsahu bidhalika ai Allah ne ya kira kanshi da haka ma'ana ya kirayi kanshi a matsayin ghafur Allah shine al-ghafur rahim Allah shine ar-rahim wato sunaye ne da Allah ya kira kanshi da su ai lam yazal wala ya zalu kazalika Allah bai gushe ba yana mai gafara da rahama kuma ba zai gushe ba yana mai rahama da gafara wato a da can da yanzu da nan gaba da ba ta da ƙarshe Allah mai gafara ne kuma mai rahama ina fata mun fahimta ba a taɓa lokacin da Allah ba mai gafara ba ne mana ba a taɓa wannan lokacin ba sannan ba za a taɓa ba ina fata mun gane don suna da siffa ta Allah to ba muhdasat ba ne ba ƙagaggu ba ne ba fararru ba ne ba ƙirƙirarsu aka yi ba yadda Allah zatin shi bai da farko haka sunayen shi da siffofin shi ba su da farko yadda ba shi da ƙarshe to haka su ma ba su da ƙarshe huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ina fata mun fahimta don haka da ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima wato Allah da ne ya taba zama mai gafara amma ba yanzu ba sai ce a'a Allah ya kira kanshi mai gafara ya kira kanshi mai rahama tun da tun fil azal tun katin katin in ji hausawa tun kafin kafin kasan kafin ko to ita kanta kafin kafin Allah bai gushe ba yana nan da waɗannan sunaye nashi kuma ba zai gushe ba da su ina fata an gane shi ne ce lam yazal wala yazalu kazalika fa inna Allah lam yurid shay'an illa asaba bihi alladhi arada babu abin da Allah zai nufi ya aikata ya nufi ya faru face sai wannan abin ya faru kamar yadda Allah ya nufi ya faru ina fata mun fahimta don haka sunaye da siffofin Allah ba muhdasat bane jama'a ina fata mun fahimta yanzu kaga kai in sunanka Umar in sunanka Muhammad in sunanka kaza an taba lokacin da ba ka to haka sunanka an taba lokacin da ba shi siffarka an taba lokacin da ba ta kamar yadda an taba lokacin da ba ka haka ne jama'a wani shugaban ƙasa ne amma a da ai ba shugaban ƙasa bane to amma sai ya zama shugaban ƙasa to nan gaba ma ba shugaban ƙasa ba ne kenan sifa da matsayi da yake da ita muhudasa ce ko kun fahimta da kyau jama'a tsawo da kake da shi ai da baka da tsawo dan da babu kai gaba ɗaya ma da ka zama tittirna mai kiba ai da ba mai kiba bane kai dan kai tukuna ma ba ka balle kibar ka ko kuwa sai ka samu kibarka ta samu to nan gaba ma da kai da kibarka za a wayi gari ba ku to sifar Allah ba haka take ba dan shi mahalicci ne kai kuma abin halitta ne kun fahimta da kyau yanzu kafin a haife ni ana kira na da Umar ai kafin a haife ni ba a kira dan ba a ma san ni ba lam akun shi an mazkura sai da aka haife ni sannan na zama Umar ko kenan sunana muhudas ne kagagge ne kamar yadda ni kaina muhudas ne fararre ne ni ko kun fahimta to shin jama'a Allah muhudas ne to haka sunayen shi da siffofin shi ma ba muhudasat bane dan haka Allah al-khaliq mahalicci ba sai da yayi halitta sannan ya zama mahalicci ba tun kan yayi halitta dama mahalicci ne kaga mu ba kamar mu bayi ba ko kun fahimta da kyau jama'a shine al-Imam al-Tahawi yake cewa laysa ba'da al-khalqi al-khalqi istafa dasm al-khaliq wala bi ihdath al-bariyyah istafa dasm al-bari ba sai da ya halitta sannan ya zama al-khaliq ba ba sai da ya kagi sammai da kasai ya zama al-bari ba tun kan ya halice su dama shi al-khaliq ne yanzu kun fahimci jawabin da Ibn Abbas yake mishi ine mana sharhi ne game da inda yace ya'ani samma nafsahu bidhalika ay lam yazal wa la yazalu kadhalika ina fata an fahimta ibnu abbas sai yace wai hak yanzu ya gama mishi jawabi yace kai e tir da kai kai tanka kamar ka ce banza kamar ka ce wawa dan zargi ne wannan dan bibiyar mutashabi jama'a abun zargi ne dan yanzu mutashabi ya bibiya yace wai hak tir da kai fala yakhtalif alayka alqur'anu kada ka bari alqur'ani ya cude maka ya rikice maka kada ka bibi waɗanda za su rikice za su rikita ka fa inna kullam min indillah saboda duka daga gurin Allah suke da waɗannan mutashabihin da muhukamatun masu ilimi cewa suke kullum min indillah duka daga gurin Allah suke ina fata mun fahimta to kaga irin waɗannan tambayoyin da irin wannan tattaunawar to ba a san ɗaliban ilimi musamman masu bibiyan kwakwafi bibiyan tambaya ta kwakwaf an gane wato tambaya ta ƙure da za a rika ma malami bai kamata ɗaliban ilimi suna yin irin wannan ba don ba a samo sahabbai sun yi wannan ba ba su yi ma malamin su haka ba ina fata mun fahimta da suka sallama Allah sai ya ba su ilimi ilimin da idan matsala ta faru suna iya warwarewa yanzu gashi ibnu abbas kai kaji inda aka nakalto daga annabi cewa yana tambayin shi to yaya kaza to an ce to kuma yanzu nan to kuma ka taba ji ba ka taba ji ba amma da suka sallama gashi Allah ya bashi ilimi gashi yana warware waɗannan rudani da shubuha waɗanda asalin waɗannan suke kawowa a cikin addini ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka lallai ɗaliban ilimi sai a lura ba a hana tambaya ta ilimi ba amma tambaya ta ƙwaƙwaf to wannan ba daidai ba ne ina fata an gane hasali ma annabi ya yi hani game da irinta ƙur'ani a suratul ma'ida ya ja kunnen musulmi kada su rika irin wannan tambayar ina fata mun fahimta hadisin na a cikin muslim ana zaune annabi yana zaune sai wani ya tambaye shi ya ce ya rasulallah aina abi ina ubana yake annabi ya ce abuka finnari ubanka yana wuta ya bi ta mabuga ina fata an gane wani ya tashi shi ma ya ce man abi waye ubana annabi ya ce abuka huzafa babanka shine huzafa sai bai ji daɗi ba wani ma ya miƙe ya ɗaga hannu ya ce ya rasulallah ballat na kati aina ajiduha raƙumi na ya ɓata ina zan gan shi ina alaƙar karatun annabi da raƙumi ko kuwa jama'a kamar yanzu yadda muka yi waɗannan karatuttukan sai wani ya leƙo ya ce to akarama kalla wallahi babur ɗina ya ɓata ina zan gan shi ce babur ɗinka ina zan gan shi ban sani ba ni ma ko kun fahimta ya ce ballat naqati aina ajiduha sai ran annabi ya ɓaci fushi ya bayyana a fuskar shi wani ma ya tashi zai ɗaga hannu umar sai ya bija hannun shi ya ce ya manzan Allah mun tuba radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiya mun tuba ya manzan Allah sai annabi ya faɗi wannan shahararren hadisi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim sai ga aya ta sauka ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubdalakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim Anas dan Malik aka ruwaito yace yace mun kasance muna sha'awa mu samu wato wani bakon baƙauye mai natsuwa mai hankali ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don mu ƙaru da amsar da annabi zai bashi na fata mun gane kaga su sahabbai da suke 'yan birni ne to kaga an hana su amma 'yan ƙauye dokar ba ta a kansu ina fata an gane ya sa wani yana zuwa ba kawai yana tambaya ina Muhammadu yake aka ce gashi can sai ya lallaba yana lallaba kawai sai annabi ya ji an cafe shi haka ya shaƙi wuyan rigar manzon Allah nabi ya ce lafiya ba kawai ya ce a ɗiba a bani daga dukiyar Allah ai ba taka ba ce eh ba kawai ke eh annabi ya ce gaskiya ka faɗi ba tawo ba ce ku sahabbai e ku ɗiba ku bashi aka ɗiba aka bashi sai ya saki annabi ya ce an baka e annabi ya ce to ni kuma ka shaƙe ni ni ma sai na rama e ba kawai ya ce to ai mu labari ya zo gare mu cewa kai ko an maka abu ba ka ramawa e ina fata mun fahimta ma'ana a yafe mu shi kenan wani ya zo wannan kissa tana nan a cikin sahihu muslim da sahih bukhari anas da ibnu abbas da sauran sahabbai sun ruwaice ta kissar sahabi dhimama ibnu sa'laba shahararriyar kissa ya shigo masallaci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi gashin kan shi a hargitse gashi nan yayi mutsu mutsu gurran muhajjalina ina fata mun fahimta ashi asa akhbara ya mutsu mutsu ya shigo kawai ya tsaya ya duba ya duba ya duba ya ce ayyukun muhammad cikin kuwa ne ne muhammadu ne aka ce gashi can sai ya zo ya tsaya a gaban shi ya kalle shi ya ce kai ne muhammadu e dan abdulmuɗallabi e kai ne e to ya ce to na zo ne zan tambaye ka kuma ni wakilin mutane na ne e amma ka yi haƙuri zan tsananta maka a cikin tambaya mana shi wadda cikin tambayar ma har da sharaɗi da tsanani a ciki annabi ya ce bismillah nan sahabi ya ce atana rasuluka fa za'ama annaka taz'umu anna Allah arsalaka dan aikenka mai wa'azinka mai da'awa da ka tura garinmu ya zo sai ya riya cewa wai kana riya cewa Allah ne ya aiko ka eh ma'ana shi ma bai yadda ba kenan amma da ya zo a tasabbut annabi ya ce yi kware da gaske Allah ne ya aiko ni ya ce to zan ma interview ma'ana ba kauye zai ma manzon Allah interview eh to faman khalaqa samaa kai Muhammad to ya halicci sama annabi ya ce Allah waman khalaqa al-arda annabi ya ce Allah waman nasaba al-jibala wa ja'ala fiha ma ja'ala wa ya sanya duwatsu ya kafa su a cikin ƙasa ya sanya wa ƙasa abin da ya sanya mata annabi ya ce Allah ba kauye ce fa billazi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa ja'ala fiha ma ja'al Allahu arsalak ina gama ka da wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya sanya duwatsu ya kafa abin da ya kafa a cikinsu Allah ne ya aiko ka ina gama ka da wanda ka ce ya halicci wannan annabi ya ce i kware da gaske Allah ne ya aiko ni ya ce wa za'ama rasuluka tambaya ta biyu kenan annaka taz'umu anna Allah haftarada alaina khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ya ƙara mishi wannan ya mishi ya mishi shikenan da ya gama sai ce to dama ni wakili ne na zo ne dan na abin nan ya musulunta ya koma ƙauyensu kaga ba ƙauye kenan game da tambaya ina fata an gane kaga ya kamata ashe kenan a tsari na ilimi musamman ɗaliban ilimi 'yan birni ba waɗanda suke 'yan ƙauye ba don har yanzu akwai wannan ɗabi'ar a ƙauye ina fata mun gane na taɓa zuwa wani gari wa'azi wani ƙauye ne can cikin cikin Jos guraren ƙarshen Jos can tsakanin Jos da Bauchi wani ya tashi zai tambaya ya ce to algafar ta malam kaman kai ne kai zina sai kai haƙuri wallahi haƙuri za kai kada ka ce a ba ni ba wani haƙuri za kai mai da'awa ne kai sai kai haƙuri ina fata mun fahimta ga annabi haƙuri yayi ka auna inda annabi bai haƙuri ba tun sa'ad da ya zo ya ce ayyukun muhammad a zo a samu limamin ku da shugaban ƙungiyan ku a ce waye ne wane a faɗi sunan shi gaya ba shek ba malam ba kaza alhajin yan agaji ne za su fara muttafaqun alaihi akan shi wallahi jama'a eh sai an yi ittifaki tukuna sannan sai a ji wai me ma ya kawo shi ne ina fata mun fahimta to ya kamata a lura da ladabi na tambaya jama'a ina fata mun gane za ka yi tambaya sai ka yi ikhtiyarul alfaf ikhtiyaru ahsanil alfaf ka zaɓi kalmomi waɗanda suke mafi kyau wannan yana daga cikin laduba na ɗaliban ilimi ina fata mun fahimta wata tambayar ba kai tsaye za ka yi ta ba wata tambayar da sigar faɗakarwa za ka yi wata tambayar akwai inda da an yi jawabi ba a lokacin za ka yi ta ba sai daga baya ina fata mun fahimta waɗannan abubuwa ne da ya kamata jama'a mu lura da su Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace a nemin ishara lokaci ya ƙure in Allah ya kai mu gobe kun dai ji wannan tabi'i ya zo ya tambayi Abdullahi ɗan Abbasin game da ayoyi mutashabihi ko to gobe za ku zo ku ji wani cikin wato waɗanda suka rayu tare da sahabbai mai suna sabir shi kuma babu, babu wata haja da yake da ita sai ta tabbu'u almutashabihat e shi bagon shi muhukamata ku wannan naku ne ku tafi amma shi wasu ayoyi ne masu rikici kasan ko a ɗalibai akwai irin wannan e za a yi ta tambaya amma shi shi shi shi shi suka yake yi wato to ka ce kaza to kaza to in kaza ne to kaza wani abu da suke kira criticism ko eh criticism wato kai sai ka wato sai an wato sai an nuna maka illar abu wannan jama'a ba daidai bane eh wallahi wani abu ne da in ka fadada zai kai ka ga hallaka don wani zai ci to wai shi ai bai kamata a ce duk abin da aka kawo sai dai a ce ka sallama ba a ya kamata ka dan tattauna mana ka dan ja mana a dan tattauna da kai in kai haka game da Allah zaka zama zaka zama arni wallahi zaka yi ridda eh ba criticism a cikin musulunci babu shi game da Qur'ani babu sallamawa ake yi jama'a eh sallamawa ake yi Allah ka sa mu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe ku zo da wannan photostat din zamu karanto tun daga mas'ala ta shida shafi na 22 inda yace as-sadisa qawluhu ta'ala fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna وابتغاء تأويله sai mu karanto inda ya ce kala shaikhuna abul abbas rahmatullahi alaihi muna addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka yafe mishi kurakuran shi Allah ka ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira Allah ka saka shi a aljanna ka nisanta shi daga wuta makaranta da ɗalibai da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka tsare su daga dukkan makirci da sharri Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahama Allah ka san bukatocinmu Allah ka biya mana akwai waɗanda suke fama da cututtuka na rashin lafiya da kuncin rayuwa da talauci da bakin ciki Allah ka san bukatun kowa Allah ka yaye musu Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah